أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 ne ko jiya mun ci 21 yau da biyu ko 22 ga watan sha'ban hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da 16 ga watan 4 shekara ta 2020 miladiya kama yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha radiyallahu anha da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallama fi ramadan wannan kuma shine darasi na takwas a cikin wannan littafi a darasin da gabar da muka tsaya dai mun tsaya ne akan mufsidati saum abubuwan da suke wato bata azumi daga ciki akwai ci da sha da gangan daga ciki akwai kakaro amai da gangan wannan shi ma yana bata mutum azumi daga cikin abin da ke bata azumi akwai jinin al'ada da kuma jinin biki wannan su ne abubuwan da muka yi bayani a kansu a gurguje jiya za mu tashi a kan gaba ta hudu ƙalal mu'allifani rahimahumullahu ta'ala suka ce alhuƙanul gizaiya daga cikin abubuwan da suke karya wa mutum azumi akwai ɗura ta abinci shine alhukan algidaiya dura da za a yi wa mutum ta abinci ko a dura ta hanci ko ta wata kafa cikin kafofin da abincin yana isa zuwa cikinsa me ake nufi da alhukanul gidaiya ya ce wahiyar isalu ba'adil mawadil gidaiya shine sadar da wani bangare na sinadari na abinci shine almawadil gidaiya wato sinadarai na abinci ilal am'a zuwa uwar hanji bi kasdi tagdiyati ba'd al-marda da nufin ciyar da wani cikin marasa lafiya ya kasa cin abinci baya iya ci ta baki kamar yadda aka saba to sai ake dura masa bai ci ba ta baki amma an dura masa ta hanci ko ta wata kafa cikin kafofin da abin kuma yana isa zuwa cikin sa to irin wannan durar ko da yake ba ta baki mutum ya ci ta shiga cikin cikin ba ta wata kafa ce cikin kafofi to shi ma dai azumi yana ɓaci fa hadan nau'u yufattiru sa'im wannan nau'in yana karyawa mai azumi azuminsa li'annahu idkhalun ila ila aljawb domin shigar da abinci ne zuwa ciki wa amma idza kanat alhuqanu la tasilu ila al'am'a amma idan ya zamanto wannan durar ba ta isa zuwa uwar hanji kila cikin jini take bi ko ta wata jijiya ta tafi wani guri amma ba ta shiga cikin uwar hanji wa innama ila dam kawai in an dura cikin jini take shiga kawai ta bi jini ta aikin da ake so ta yi fahiya kadhalika tufattir haka ita ma wannan durar dai ita ma tana karya mutum azumi ko a yi masa ƙarin ruwa wanda wannan ƙarin ruwan kaga kila ba cikinsa zai shiga ba jijiyoyi zai biya shiga sai ya ji kaman ba kishirwa ya ji kaman ba yunwa kaman ya ci abinci to wannan durar wannan ƙarin ruwan da aka yi masa ya bi ta jijiya kaga ba cikin ciki ya shiga ba kai tsaye shi ma wannan yana karya mutum azumi li'annaha taqumu maqama ta'am domin irin wannan ƙarin ruwan ko ƙarin wani sinadari ta jijiyoyi ya bi jini wannan shi ma yana tsayawa a matsayin abinci washarab ko kuma abin sha fa kathirun min al-marda da yawa daga marasa lafiya alladhina yusabuna bi ghaibubatin tawila wa'anda suke jarabtuwa suke kamuwa da rashin lafiyar da za su rasa hankalinsu tsawon lokaci shine wanda za a ce mutum ya shiga koma shine gaibubatin tsawila mutum ya shiga gaiba wato fakuwar hankali mai tsawo gashi a raye amma bai san a inda yake ba za a je duba shi bai san suwaye suka zo ba suwaye suke tare da shi ba zai iya faɗa ba shine wanda zaka ji an ce ga mutum kawai sai dai idan sai dinga motsi ko wasu gabobinsa ga suna motsi ba mutuwa yayi ba ba zancen cin abinci ya shiga koma to irin waɗannan yugazzauna ana ciyar da su bi wasiɗati hadhihi al-ibr kaljulukuz ana ciyar da su ta wannan hanyar ta allurar allurar da ake kiranta julukuz ma'ana glucose ita ake nufi glucose wadda in an yi masa ita zai ji kuzari ya ji karsashi ya ji abin nan to ita ce glucose ma'ana irin allurar da ake ainihin wato a ciyar da shi abinci amma ta hanyar yi masa allurar glucose wasalayin da kuma slime ita ma wata allura ce wadda tana ba mutum kuzari a jikinsa kamar ya ci abinci an fahimta ko to waɗannan wa kadhalika ma ya'khudhuhu ba'd al-marda haka ma wani abu daga cikin abin da marasa lafiya suke ainihin wato yin amfani da shi al-musabuna birrabwil qasbi wa'anda aka jarabce su da ciwon asma shine ar-rabwil qasbi wato ciwon asma za ga in mutum ya ainihin ta taso sai ya shaƙa wani abu ko ya abin nan ɗin wani abu kamar inhaler sannan sai kuma kila abin ya lafa to irin wa'yanda su ma wato wa kazalika ma ya akhudhu ba'dul marda haka ma abinda wasu daga cikin marasa lafiya suke amfani da shi birrabul qasbi saboda cutar asma min mawad na kaman inhaler fa innaha tufattir wannan ita ma tana karya azumi an fahimta waɗannan su ma duk suna daga cikin abubuwan da za su karya wa mutum azumi kaga kenan ƙarin ruwa da makamantan irin wannan wanda zai ba mutum kuzari kamar ya ci ko kamar ya sha allura ce ƙarin ruwa ne to wannan abubuwan suna karya wa mutum azumi su ake kira alhukanul giza'iyya abu na biyar cikin abubuwan da suke karya wa mutum azumi aljima akwai saduwa ta aure qala shaukani fi durari almudiyya wato malam shaukani a cikin wannan littafin addurari almudiyya ya faɗa ya ce al'ijima'u a aljima'u la khilafa fi annahu yubdulu siyam saduwar aure babu saɓani tsakanin malamai cewa yana ɓata azumi idza waqa'a idan ya faru min amidin daga mai ganganci mutum da gangan ba mantuwa ba wani dalili cikin dalilai na shari'a yayi to wannan azuminsa ya karye amma idza waqa ala nisyan amma idan ya faru bisa mantuwa musamman farko farkon azumi kafin azumi ya zama wa mutane jiki zaka yi ta jin ana ta tambaya malam na manta na sha ruwa malam na manta na dan ci wani abu ko na na ci ma'abocin gore ce ya dan manta ya gutsuru gore ya ci ko kuma dan bashi gyada ya ci to ya azumin sa yake yawanci farko farkon azumi akan samu haka kafin kuma mutum jikinsa ya karbi ainihin wato wannan canji na azumi to irin wannan sai mutum ya manta shaf cewa an kama azumin watan ramadan sai ya je ya sadu da iyalinsa to fa ba'du ahlil ilmi wasu daga cikin malamai alhaqahu sun hada shi shi wannan mai mantuwar sun riskar da shi biman akala aw shariba nasiyan da wanda ya ci ko ya sha da gangan da aka hukuncin sa hukuncin wanda ya ci da mantuwa ko ya sha da mantuwa shi kuma wanda ya ci da mantuwa ko ya sha da mantuwa zance mafi inganci azuminsa yana nan kawai zai ci gaba da azuminsa ne wa qala ibn al-qayyim fi zad al-ma'ad ibn al-qayyim rahimahullah ya faɗa a cikin littafin sa zad al-ma'ad fi bah fi hadi khair al-ibad mujalladi na biyu shafi na 60 yace wal qur'anu dallun ala wal qur'anu dallun anna al-jima'a mufdirun wato alkur'ani ya nuna cewa saduwar aure tana ɓata azumi kal'akali wa shurbi kamar ci da sha la yi orafu fihe khilafun ba a san wani saɓanin malamai ba a cikin haka wa shahidu zalika abinda zai ƙara ba da shaida akan haka min kitabillahi azza wa jal daga littafin Allah mai girma da ɗaukaka da Allah ya ce fal'ana a yanzu ba shi ruhunna ku rungumi iyalanku wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abinda Allah maɗaukakin sarki ya rubuta muku fa azina bil mubashara kaga anan ayar alqur'ani sai ta bada izini cewa mutum zai iya rungumar ainihin wato iyalinsa fa uqila min zalika sai aka fahimta daga karkashin wannan aya anna siyama cewa azumi min aljima wal akali wa shurbi ashe azumi shine kamewa ga barin saduwar aure da ci da sha faman afsada sawmahu bil jima dan haka duk wanda ya bata azumin sa ta hanyar jima'i fa inna alaihi alqada wal kaffara fa inna alaihi alqada wal kaffaratu to akwai ramuwa a kansa ta wannan azumin da ya bata wal kaffaratu sannan akwai kaffara da zai yi ta ainihin wannan laifin da ya aikata ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه دليلي أكن هكا كوشيني حديث دا إمام أبو هريرة الله يكارى مسيدا يرويتو عن الرسول عن الرسول صلى الله عليه وسلم daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama atahu rajulun wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah halaktu ni fa na halaka qal annabi sallallahu alaihi wa sallam ce wa ma ahlakak menene ya halakar da kai qala yace waqa'tu ala imra'ati fi ramadan yace na sadu da matata cikin watan ramadan qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace hal tastati'a an an ta'tika raqaba hal tastati'u an tastati'a an an ta'tika raqaba zaka iya yanta baiwa qala la yace ba shi da dama ba shi da wato ba shi da halin da zai iya siyar zai siyi baiwa ya yanta ta qala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ce hal tastati'a an ta suma shaharai ne mutatabi'ain to za ka iya yin azumin wata biyu a jere da juna ƙal sai wannan bawan Allah ya ce la ya ce ya ma'aikin Allah shi ma ba zan iya ba ƙal annabi sallallahu Alaihi wasallam ce hal tastati'a an tuɗi'ima sittina miskina to za ka iya ciyar da miskinai sittin ƙalala la ya ce ya ma'aikin Allah ba ni da ƙarfi ba ni da halin da zan ci da miskinai sittin ƙal mai ba mu labari sai ya ce fajilis a ƙala sai manzan Allah kai ya ce fajilis ka zauna fajalasa sai wannan bawan Allah ya samu guri ya zauna fa'utiyar nabi sallallahu alaihi wasallam bi arakin sai aka zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da wani kwando fihi tamrun a cikinsa akwai dabino arak kwando sun ce abinda ake sakawa da kaba kaga kwando kenan ko yawa shine arak wanda yana cin kamar kimanin mai girma ne yana cin kamar kwano goma sha biyar ban manta ba kamar haka suka yi kiyasinsa da aka babban kwando aka kawo annabi sallallahu alaihi wasallam da dabino a cikinsa qal sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce fatasaddaqa bihi to ka je kai sadaka da wannan dabinan qal sai wannan bawan Allah ya ce ma baina labataiha ahadun afqara minna yace tsakanin duwatsun da suke kewaye da garin Madina shine laba akwai laba a gabashi akwai laba a yammaci ma'ana garin madina kusan kewaye yake da duwatsu ya ce to tsakanin ma'ana daga bangon gari zuwa bangon gari ko katangar gari zuwa ko ainihin wato a dutsen da ke karshen gari ta gabas da wanda yake karshen gari ta yamma ya ce babu mutanen wani gida mafiya bukata da talauci sama da mutanen gidana ma'ana ga dabino kwano goma sha biyar kuma ya ji an ce je ya sadaka da shi to sai yake neman a sassauta shin zai iya ciyar da iyalansa domin yana cikin bukata yana ganin babu wanda ya kai shi bukata a daidai wannan lokaci fadai kala yace fadahikan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi dariya hatta badat an yabuhu har hakoransa suka bayyana an fahimta kala yace khudhu fa'imhu ahlak yace to dauki ka je ka ci da iyalinka ya zo da matsala in matsala ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam kwananta ya kare ba a zuwa da matsala gaban annabi sallallahu alaihi wasallam a tashi da ita da an zo kwaf ɗaya yake mata kaga mafita ya riga ya aikata dan haka kawai mafita yake nema tunda mafita yake nema a bashi mafita wanda bai aikata laifi ba shi ake tsaurarawa fatawa dan ya ji tsoro kai ya aikata amma wanda ya riga ya aikata mafita yake nema sauƙaƙa masa ake a bashi hanyar da zai fita a ja masa kunne kada ya ƙara to kaga a karkashin wannan hadisin mun fahimci cewa ashe idan mutum ya karya azumi ta hanyar saduwar aure da gangan to zai yi azumi ainihin wato zai yanta zai kafara ta yanta baiwa in babu hali ya ainihin wato ya azumin wata biyu a jere in ba zai iya ba ya ci da miskinai sittin alƙaba ramuwa i'lam ya muslim ka sani ya kai musulmi waffaqana Allah wa iyyaka fid din Allah ya fahimtar da mu da kuma kai addini anna qada al fawaid haqiqa rama abinda ya kubce wa mutum min ramadan na azumin watan ramadan la yajibu ala al fawr baya wajaba nan take ba za a ce da an sallace an an an an gama azumi ana gama sallah karama da kwana biyu ko kwana uku wajibi ne in ana binka azumi in biyar ake binka in goma dole ka rama a'a lalle ba wajibi bane rama azumin ramuwa nan take innama wujubuhu ala tarahi hakika ka sani kawai wajabcin rama azumin ramadan an baka dama ala tarahi a bisa jinkiri zaka iya jinkirtawa sai lokacin da kake ganin zai fi maka saukin ramawa sai ka rama wujuban muwassa'an wato shi ramuwar azumi wajibi ne amma wajibi kuma wajibi mai faɗi mai yalwa an fahimta da za ka iya yi yanzu za ka iya bari sai gobe za ka iya bari sai ƙarshen satin nan za ka iya bari sai wata mai fita za ka bari sai dab da kewayowar wani ramadan ɗin sannan karama ba ka da matsala lima wara da an sayyidati aisha ta radiyallahu anha saboda hadisin da ya zo daga ummul muminin aisha allah ya kara mata yadda kana ya kumu take cewa kana ya kunu alayya saum ya kasance ana bi na watan ana bi na azumin ramadan wato kana ya kunu alayya as-saumu min ramadan ana bi na bashin azumin watan ramadan fama astati'u an aqdiya amma bana samun damar rama wannan azumin illa fi sha'ban sai a irin wannan watan da muke ciki cikin watan sha'ban akalla kaga wata nawa wata nawa ya kai kuwa eh daga wani ramadan zuwa sha'ban wata sha ɗaya kenan to kaga kaga tsawon wannan notice ne mai tsawo haramu azumin watan ramadan yana da tsawo yana da notice sosai yalwataccen notice aka ba mutum zai iya bari sai bayan wata ɗaya wata biyu wata biyar da gama ramadan sannan ya zo ya rama قال الحافظ رحمه الله في الفتح alhafiz ibn hajar al'asƙalani allah ya ƙara masa rahama ya faɗa a cikin littafinsa alfatho wato fatihil bari wa fil hadithi dilalatun ala jawazi ta'khiri qaba'i ramadan a cikin wannan hadisin akwai dalilin da ke nuna halaccin jinkirta rama azumin watan ramadan mutlaqan saki ba qaidi sawa'un kana li uzrin aw li ghairi uzrin shine mutlaqan din da uzurin da yasa ka jinkirta din ko ba uzuri ko ba uzurin komai ya halatta ka jinkirta ramuwar azumin watan ramadan har sai irin wannan watan ya zagayo na sha'aban karama wa min al-ma'lumi badahatan yana daga abin sani tun a karan farko annal mubadarata ila al-qada lalle gaggawa zuwa rama wannan azumi din aula shi yafi min at-ta'khiri sama da jinkirtawa din lidukhuliha fi umumil adillati dalla ala al-isra' saboda ramuwar azumi shi ma ya shiga cikin fadin dalilan da suke nuni alal isra'i akan sauri da gaggawa fi amalil khair a cikin aikata aikin alkhairi wa adami taswifi da kuma rashin jinkiri da zanyi zanyi zanyi shine taswif an fahimta mutum kullum ana fa bina azumi ai zan da yi zanyi shine taswif wa shahidu zalika min alkitabil majid shaida akan haka daga cikin alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya ce wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa sari'u ku yi gaggawa ila maghfiratin izuwa samun gafara min rabbikum daga ubangijinku wa qawluhu azza wa jal da fadin ubangiji mai girma da daukaka ulaika yusari'una fil khairat waɗannan su ne masu yin gaggawa cikin ayyukan alkhairi wa hum laha sabiqun kuma su masu rige-rige ne da tsere laha zuwa ga ayyukan alkhairi bai sa muku laha ba ni dai na babu an fahimta to akwai wannan laha din wahum laha sabiqun dan ya ce ulaika yusari'una fil khairati wahum sabiqun kama haka ya rubuta ko wanda ganin an samu kuskuren bugu ne wahum laha sabiqun kaga duk waɗannan ayoyin suna nuna a gaggauta aikin alkhairi dan haka an fi so din ana bin ka bashin ramadan da ka samu dama kai maza maza karama wala yajibu tatabu'u fil qada sannan ba wajibi bane jerantawa wajen ramawa din ilhaqan li sifatil qada bi sifatil ada saboda riskarwa da yawanci ake yi game da siffar ramuwa da kuma siffar yi yanzu galibi mutane sun san in aka tashi rama abu bai da bambanci da kuma yinsa yanzu wanda bai bari ya kubce masa ba a daidai lokacinsa ya yi da wanda wani dalili ya sa ya kubce bai yi ba daga baya ya zo rama galibi duk hukuncinsu iri ɗaya ne to amma ban da matsalar jerantawa in ka tashi rama azumin watan ramadan lalle ka sani azumi ne na farilla kamar yadda ake yin sa lokacin watan ramadan amma ba wajibi ba ne sai ka jeranta shi za ka iya ana bin ka guda goma ka yi ɗaya ko biyu ka huta sai bayan wani lokaci ka sake yin ɗaya biyu ka huta haka haka biya liƙaulihi ta'ala saboda faɗin allah ta'ala fa'iddatun min ayyamin ukar allah ta'ala ce ka ƙirga fa'iddatun lissafi ne min ayyamin ukar na wasu ranakun daban da aka ba a ce sai a jera ba kawai ka kirga adadin kwanakin da ka sha karama a wasu ranakun daban ayyamin ukhar da aka cikin wannan kwanakin tun daga ramadan har zuwa watan sha'ban duk suna cikin ayyamin ukhar wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas yace la ba'sa bihi an yufarraqa babu laifi game da shi azumin ramuwa na ramadan an yufarraqa a raba shi ba sai an yi ajera ba wa qala abu huraira abu huraira yake cewa yuwatiruhu in sha'a ma'ana yuwatiruhu in sha'a imam abu huraira yake cewa ya jeranta shi in ya ga dama ya ga dama sai mutum ya jeranta shi in kuma bai ga dama ba ya yi shi yana yi ya yi ya ajiye ya huta ya yi ya ajiye ya huta wa amma ma rawahu al-baihaqi wa ad-darqutni min tariqi abd الرحمن bin ibrahim an al-ala bin abd الرحمن an abiha na abi huraira ta radiyallahu anhu marfu'a amma dangane da hadisin da imam bai haƙi ya ruwaito da kuma dara kutuni ta hanyar abdurrahman ibn ibrahim daga ala al'ala ibn abdurrahman daga mahaifinsa daga abi huraira marfu'an man kana alaihi saum hadisin yana cewa wanda ake bin sa bashin azumi min ramadan na watan ramadan falyasruduhu to ya kawo shi gaba ɗaya a jere wala yuqatti'uhu kada ya rarraba shi to wannan hadisin fa huwa hadisin da'ifun hadisi ne mai rauni domin da hadisin ya inganta to kaga da sai mu ce to ya za a yi da waccan magana da kuma maganar Abdullahi dan Abbas da wannan hadisin to amma hadisin da ya ce wajibi ne jeranta azumin watan Ramadan ba za a rarraba shi ba hadisi ne mai rauni qala ad-darqutni domin ad-darqutni ya ce Abdurrahman bin Ibrahim da'if wato Abdurrahman ibn Ibrahim da'ifi ne وقال البيهقي ضعفه ابن معين والنسائي والدار قطني امام البيهقي yake cewa ibn ma'in da nasa'i da dar qutni duk sun raunana wannan abdurrahman ibn ibrahim wa naqala ibn hajr fi talkhis al-habir ibn hajr shi ma ya ciro magana daga a cikin littafin sa talkhis al-habir an an ibn abi hatim daga ibn abi hatim annahu ankara hadha alhadith ibn abu hatim shi ma yayi inkarin wannan hadithin bi ainihi ainihin dai shi wannan hadithin ala abdurrahman akan wannan dai abdurrahman wanda ake magana sa ibn ibrahim wa qad fassala alqawla bi tad'ifihi shaykhuna al-albani fil irwa haqiqa babban malamin mu shaykh an-nasiruddin al-albani a cikin al-irwa al-galil ya fayyace magana game da raunana wannan bawan Allah Abdurrahman ibn Ibrahim fallazi fi silsilatil ahadith ad-da'ifa hadithin da ka gani ko maganar da ta zo cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa mujalladi na biyu shafi na 137 mimma yu'lamu minhu tahsinu hadha al-hadith wanda a ciki zaka iya sanin kamar albani a cikin wannan silsila din ya nuna hadisi ne hasan famarjuhun anhu to wannan magana ce wadda take mararin jaye daga shi ainihin wato albani fatanabbaha don haka ka fahimci wannan wa khulasatul qaul dunkulallen zance annahu lam yasihha wannan hadisin bai inganta ba fi ma na alamu cikin abin da muka sani fit tafriqi a cikin rarraba azumi ko kuma wa khulasatul qaul wato dunkulallen zance annahu yanda al'amarin yake lam yasihha bai inganta ba fi ma na alamu wana babu wani hadisi da ya inganta cikin abin da muka sani fitta firiki wajen rarraba azumin in ka tashi ramawa walal mutaba'a ko kuma jerantawa hadisun marfu'un babu wani hadisi wanda yake wanda aka ɗaukaka shi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya inganta yace in ka tashi rama azumin Ramadan ka yi ajere ko ka rarraba wal aqrabu abin da yafi kusa da daidai wal ashal abin da yafi sauki wal aisar yafi rangwame jawazul amraini halaccin al'amuran guda biyu ya halatta ka yi a jere kila kwaya biyu ake binka ko uku sai ka je bari ka yi su gaba ɗaya kawai ka huta yayi wannan kuma goma ake bin sai ce kai bari ya dan dinga yi yana ya da zango yayi biyu ya huta yayi biyu ya huta shi ma yayi wa bihi qala al imamu ahli sunnati ahmad bin hanbal rahimahullah wannan kuma shine abinda imamu ahli sunna ahmad bin hanbal rahimahullah ya ambat ya fada qala abu daud fi masaili imamu abu daud a cikin masail dinsa ya ce sami'tu ahmad naji imamu ahmad su'ila an tambaye shi an qada'i ramadan game da rama azumin watan ramadan qal sai imam ahmad ya ce in sha a farraka wa in sha a taba'a in mutum ya ga dama ya rarraba in ya ga dama ya yi a jere wallahu a'alam lidhalika dan haka fa jawazu tafriq la yanfitta tabu'a wato halaccin rarrabawar bai ci karo da kuma yi a jeren ba bai kore yi a jere ba za ka iya yi a jere za kuma ka iya rarrabawa a jima'a ahlul ilm matsala ta uku ya ce malamai ma'abota ilimi sun haɗu ala annaman mata kai cewa wanda ya mutu wa alaihi salawatun fa'ita ana bunsa salloli da suka kubce masa fa inna waliyahu la ya ƙazi anhu waliyinsa ɗansa ko mahaifinsa ko wani na jikinsa ba zai rama masa wannan sallolin ba huwa shi waliyin wala gairuhu ko wani waliyin ba wanda zai ba wani wanda ya ce idan mutum ya mutu ana bin sa bashin salloli wani dan uwansa ko ɗansa ko wansa ko kaninsa ya rama masa kazalika haka mas'alar take man ajiza an siyam la yasumu anhu ahadun fi hayati wanda ya kasa yin azumi babu wani wanda zai masa wannan azumin a rayuwarsa ga mutum yana raye amma fa ba zai iya azumi ba sai wani ya ce ni ba da nan ma to ba wannan wannan ba a yi bal yut'am kawai abin da aka ce a ciyan masa an kulli yaumin miskinan a madadin kowace rana miskini kama fa'ala Anas bin, bin Malik radiyallahu an kamar yadda Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yayi fil athar alladhi awradnahu anifan a cikin wani athar wata magana ta ainihin wato wadda muka kawo ta a baya cewa Anas akwai shekarar da saboda shekaru da tsufa ya gaba zai iya azumi ba ya tara miskinai talatin ya ciyar da su ainihin tharid ko mun karanta a baya walakin man mata don haka kenan ba a rama wa mutum azumi ga shi kuru-kuru a raye don ya kasa azumi sai dai a ciyan masa walakin man mata sai dai wanda ya mutu wa alaihi nazaru saumin amma akwai bakancan azumi a kansa ya yi wa Allah alkawari ya ci alwashin zai yi azumi sama anhu waliyuhu to wannan azumin alwashin shine waliyinsa ɗansa ko mahaifinsa ko wansa ko ƙaninsa zai iya rama masa liƙaunihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi saumun duk wanda ya mutu ana bin sa bashin azumi sama anhu waliyu to waliyinsa ya rama masa wa an ibn abbas radiyallahu anhu qal an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda yace ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ummi matat hakika mahaifiyata ta rasu wa alaiha saumu shahar amma ana binta azumin wata guda a fa'aqadihi anha zan iya biya mata zan iya rama mata qala na'am manzo Allah ce kwarai kuwa fadainullahi ahqu an yuqda bashin Allah shi ya fi cancantar a biya in har ana binta wani mahaluki yana binta bashi zaka yi kokari dan kar a tsare ta a cikin kabarin ta ka biya to kuma Allah yana binta bashi to in akwai bashin da ya fi dacewa a biya shine bashin Allah da aka yi mata wa hadhihi al-ahadithu mala yace waɗannan hadisan al'amma hadisai ne gamammu sariha qarara fi mashru'iyyati siyamil wali wajen shar'antuwar wali yayi azumi anil mayyit ga wato a madadin wani mamacin sa jami'a anwa'is siyam dukkan nau'o'in azumi wa bihi qala ba'du shafi'iyya kuma wannan shine mazhabar wasu daga cikin shafi'iyya wannan shine ra'ayinsu cewa na ramadan ne na ramuwa ne kowane irin nau'in azumi in mutum ya mutu ana binsa to waliyinsa zai iya rama masa wannan shine ra'ayin wasu cikin shafi'iyya wa zahaba ilaihi ibnu hazmin kuma wannan shine ra'ayin da ibnu hazm ya tafi a kansa ainihin wato illa anna hadhihi al ahadith mala yace sai dai waɗannan hadisan min al amil makhsus suna daga cikin hadisai waɗanda ma'anarsu gamammiya ce amma kuma keɓantacciya ce ga wani hukunci an fahimta shine min al am gashi hukunci ne gamamme al-makhsus amma kuma keɓantacce ne indirectly fala yasumul wali wali ba zai yi azumi ba anil mayyiti a madadin wani mamaci illa sauman nazari sai azumin alwashi wa bihi qala al-imam ahmad kuma wannan shine ra'ayin imam ahmad kenan idan mamaci ya mutu ana bin sa bashin azumin watan ramadan a bisa wannan kaulin ba za a rama masa ba waliyin sa ba zai rama mai ba wani azumi ake rama wa mamaci shine azumin alwashi wanda shi mamacin ne ya yi wa Allah alkawari ya ce idan Allah ya yi masa kaza ko Allah ya yi masa kaza zai yi azumi kaza kuma sai Allah ya yi masa wannan abin kuma kan ya cika wa Allah alkawari sai ya mutu to wannan azumin alwashi shine aka ce waliyinsa zai iya rama masa wannan shine ra'ayin Imam Ahmad bin Hanbal kama a fi masailil Imam Ahmad kamar yadda ya zo cikin almasail na Imam Ahmad riwayatan an abi riwayatu abi Dawud ruwayar abi Dawud qala yace sami'tu Ahmad bin Hanbal Imam Abu Dawud yace naji Imam Ahmad bin Hanbal qala yana cewa la yusamu anil mayyit ba a yin azumi a madadin wani mamaci illa fin nazari sai a cikin azumin alwashi kawai qala Abu Dawud Imam Abu Dawud yace qultu li Ahmad sai na tambayi Imam Ahmad fa shahru Ramadan na ce to azumin watan ramadan fa in mutum ya mutu ana binsa shi waliyinsa ba zai rama masa ba qal sai imam muhammad ya ce yi ta'amu anhu wannan ciyan masa za'a an fahimta wa hadha huwa alladhi tatma'innu ilayhi an-nafs wannan kuma shine ra'ayi ko kaulin da zuciya take nutsuwa da shi wa yansharihu lahu al-fu'ad kuma zuciya take samun kwanciyar hankali da shi wa yathlaju sadr kuma kirji yake samun sanyin rai ko zuciya take samun sanyi da wannan kaulin wa yurajjihahu fiqhu dalil kuma in ka fahimci fiqhu wato fiqhun dalili yanda ake fitar da wato fiqhu a cikin kafa hujja to yurajjihu fiqhu dalil wato fiqhun dalili yanda ake kafa hujja yana rinjayar da wannan kaulin cewa azumin bakance ne kawai ake rama mamaci banda azumin ramadan me yasa yace li anna fihi i'malan li jami'il ahadith warida domin akai haka shine an yi aiki da dukkan hadisan da suka zo duna raddi ahadin minha ba tare da an yi raddin wani hadisi daga cikin hadisan ba ma al salim tare da fahimta lafiyayya laha ga waɗannan hadisan wa khasatan al-awwal musamman ma hadisin farko falam tafham aishatu radiyallahu anha dhalika al-itlaq ash-shamil li sawmi ramadan nana aisha radiyallahu anha ita kanta bata fahimci wato bata fahimci wato itlaqi wato sakin wato lafazin wannan hadisin ash-shamil wanda ya kunshi ya kunsa li sawmi ramadan wa gairihi wato azumin watan ramadan da waninsa domin akwai hadisin da ya nuna cewa azumin nan za man kaga man mata wa alaihi sawm sama anhu waliyuhu shine hadisin da ake ta ishara zuwa gare shi wanda ya mutu ana bin sa bashin azumi waliyin sa ya rama masa kaga wannan hadisin am ba a ce iya na ramadan ba ba a ce na ramo na, na, bakance ba ba a ambace shi ba kawai an ce man mata wa alaihi sawm sama anhu waliyu shi yasa kamar yadda muka karanta a baya wasu daga cikin shafi'iya suka ce na ramadan ma ya shigo ibnu hazm shi ma yace na ramadan ma ya shigo amma imamu abu daud da imamu ahmad su sun tafi akan cewa wannan hadisin yana magana akan am ne amma yuradu bihil khas ana nufin keɓantaccen hukunci azumin da ya wajaba ko yake ake rama wa mamaci shine iya na alwashi kawai na bakance banda na ramadan sai ce hatta na na aisha radiyallahu anha ita ma duk da hadisin an yi idilakin lafazinsa man sama man sama man mata kai man mata wa alaihi sawm sama anhu waliyu kaga an yi idilakin hadisin sannan ashamil in ka kalli fadin hadisin ya kunshi hadda azumin watan ramadan man sama wa alaihi man mata kai wa alaihi sawm sama anhu waliyu to amma ita kanta da Aisha bata fahimci cewa hadisin da fadinsa ba wa gairuhu da waninsa bal zahabat ila al-it'am wa hiya riwayatun wa hiya riwayatuhu yake cewa bal ita kanta na Aisha zahabat ila al-it'am ta tafi akan cewa idan azumin Ramadan ne mutum ya mutu ana bin sa ciyar masa kawai zai na bakance ne kawai idan mutum ana bin sa wannan to shine kawai za a rama masa wa hiya riwayat wa hiya rawiyatuhu kuma ita ce maruwaiciyar hadithin bi dalili ma rawathu amra saboda dalilin hadithin da amra ta ruwaito anna ummaha matat ita amra ce ta zo ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mahaifiyarta ta mutu wa alaiha min ramadan ana bin sa ana bin ta azumin watan ramadan fa qalat li aisha sai ta faɗa na na aisha aqadihi anha zan rama mata ma'ana wannan baiwar Allah amra ta zo wajen na na aisha take tambaya ta cewa mahaifiyarta ana bin ta bashin azumin ramadan za ta iya rama mata qalat la na na aisha tace a'a bal tasaddaqi anha ki mata sadaka makana kulli yaumin a madadin kowace rana da ake binta azumi nisfa sa'il ki ba da rabin kwano ala kulli miskinin akan kowane miskini kaga ita kanta na Aisha ita ta ruwaito hadisin amma bata fahimci cewa azumin Ramadan in mutum ya mutu ana bin sa rama masa za'i ba ita kanta ta fahimci cewa in mutum ya mutu ana bin sa azumin watan Ramadan ciyar masa za'i akhrajahu at-tahawi fi mishkil al-athar وابن حزم في المحلى واللفظ له بسند صحيح الله يسا kun fahimci wannan magana da malai yake ta kawo wa min al muqarrar yana daga cikin tabbatacciyar magana anna rawil hadith cewa wanda ya ruwaito hadisi adra bi ma'ana marwihi shi yafi sanin ma'anar abin da ya ruwaito wannan ka'ida ce ta malaman hadisi rawi wanda ya ruwaito magana to shi yafi sanin ma'anar wannan magana an fahimta ko wa zahaba ila hadha tafsil habrul umma radiyallahu an abdullahi dan abbas malamin wannan al'umma shi kansa ya tafi zuwa wannan bambancewar na bakance a rama masa waliyansa su rama masa na ramadan a ciyan masa idan maridar rajul abdullahi dan abbas shi ma ce idan mutum ya yi rashin lafiya fi ramadan a cikin watan ramadan sun mata sannan sai ya mutu walam ya sum bai yi azumi ba uɗi ima anhu a ciyan masa walam ya kun alaihi qada babu wata ramuwa a kansa kaga wannan ra'ayin yana da sahabbai ma gana na Aisha ga Abdullahi dan Abbas wa in kana alaihi nazar Abdullahi dan Abbas ya ci gaba da cewa amma idan ana bin sa azumin alwashi ko bakance qada anhu waliyuhu to waliyin sa ya rama masa akhrajahu Abu Dawud bi sanadin sahihin wa Ibn Hazm fil Muhalla wa sahahu wa sahaha isnadu isnadahu وصحح إسناده ومن المعلوم سنن أبني أن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس هو راوي الحديث الثاني شيني دا ما يرويتو حديثي نبيو وانا حديثي hadisin da wani mutum ya zo ya ce ya ma'aikin Allah mahaifiyata ta mutu ana binta azumin wata guda zan iya rama mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bashin Allah shi ya fi dacewa a biya kaga shi ya ruwaito wannan hadisin kamar yadda hadisin farko da muka ce na Aisha ita ta ruwaito shi don haka tafi kowa sanin ma'anar wannan hadisin to hadisi na biyu Abdullahi dan Abbas ne ya ruwaito shi kuma shi yafi kowa sanin ma'anar wannan hadisin yake cewa huwa rawil hadithu thani wa khassatan annahu rawa hadithan fihi nassun ala anna al-wali yasumu anil mayyit kuma musamman ma shi ya ruwaito hadisin da a cikin sa akwai nassi akan cewa wali ya rama wa mamaci azumi sauma nazirin amma sauman nazirin azumin bakance anna sa'ad bin ubada sa'ad bin ubada radiyallahu anhu istabta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi yazo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatawa fa qala yace inna ummi matat wa alaiha nazar yace ya maikin Allah mahaifiyata ta rasu kuma ana binta azumin bakance fa qal sai manzon Allah yace iqdihi anha ka biya mata akhrajahu shaykhan wa gairuhuma wa hadha tafsil wannan bayani muwafiqun li qawaid shari'a yayi daidai da ka'idojin shari'a wa usuliha da kuma usul na shari'a kama waddahahu al-allama ibn al-qayyim fi i'lam al-muwaqqi'in kaman yanda al-allama wato ibn al-qayyim rahimahullah yayi bayani a cikin littafin sa i'lam al-muwaqqi'in an rabbil alamin wa zadahu tawdihan kuma ya ƙara masa bayani wata hakikan da tabbatarwa fi tahzibi sunan abi daud wato a cikin wato ainihin wato tahzib sunan abi daud fa alayka bihi fa innahu muhimmun ya kamata ka koma cikin wannan tahzibu sunan abi daud yana da muhimmanci kwarai wa man mata wa alaihi sawmu nazar wanda duk ya mutu ana bin sa wato mas'ala ta hudu kenan wanda ya mutu ana bin sa sawmu nazarin azumin bakance ko alwashi wa sama anhu rijalun sai mutane da yawa suka yi masa suka yi azumin a madadinsa bi adadil ayyam da adadin kwanakin allati alaihi wanda suke kansa jaza ya halatta ila azumin kwana 30 yayi wa Allah alƙawarin zai yi sai ya mutu bai ba yana da 'ya'yansa guda goma sha biyar sai suka raba kai kai biyu wannan ya biyu wannan ya biyu kaga biyu sau sha biyar nawa talatin ƙalal hasan hasan yake cewa hasan albasari in sama anhu talatuna rajulan idan mutum talatin suka yi masa azumi kulla wahidin yauman kowane mutum ɗaya ya azumin kwana ɗaya jaza ya yi ya halatta amma al'it'am amma game da ciyarwa fa in jama'a waliyuhu masakina idan waliyin kamar wancan mai azumin ramadan kaga shi an ce ba rama masa za'i ba ciyar masa za'i to sai waliyinsa ya tara miskinai talakawa bi adadil ayyam adadin kwanakin da ake bin wannan wanda ya mutu din allati alai adadin azumin da ke kansa wa ashba'ahum ya kosar da waɗannan miskinan lokaci guda jaza yayi ya halatta wa kadhalika fa'ala Anas bin Malik radiyallahu anhu domin haka Anas dan Malik radiyallahu anhu ya aikata na fata gani to sai al-kaffara mas'alar kaffara taqaddama hadithu abi hurairata fi ar-rajul alladhi waqa'a ala imra'atihi fi nahari ramadan yace hadithin abi huraira Allah ya kara masa yadda ya gabata na wannan mutumin da ya sadu da matarsa da rana cikin watan ramadan wa anna alaihi al-qada'u wal kaffara kuma mun karanta cewa wajibi ne ya rama wannan azumin kuma yayi kaffara wa hiya itqu raqaba shine yanta ainihin wato baiwa fa in lam yajid in bai samu baiwa ba fa siyamu shahrayn mutatabi'ain yayi azumin wata biyu a jere da juna fa in lam yastati idan ba zai iya ba fa it'amu 60 miskin sai ya ciyar da miskinai wato 60 akwai ruwa ko wa qila inna kaffarat al-jima' ala at-takhyir la ala at-tartib wasu malaman suka ce inna kaffarat al-jima' kaffarar saduwa da iyali ala takhayyir zabi ne la ala tartib ba wai a jere bane kaga an ce ya ciyar da ya yanta baiwa idan ainihin wato ba shi da hali ya yi azumin wata biyu a jere in ba zai iya ba ya ciyar da miskinai sittin wasu malaman suka ce zaɓi aka ba shi ma'ana koye wannan koye wannan koye wannan wasu malaman su kuma sun faɗi kishiyar haka shi sa sai nan yake cewa wasu malaman sun ce zaɓi aka ba wa mutum ko ya zaɓi ciyar da miskinai sittin ko ya zaɓi yin azumi sittin ko ya zaɓi yan tabaiwa lakin nan ladina rawau a tartiba sai dai marwaitan da suka ruwaito cewa jerantawa za a yi sai in ba shi da halin kuyanga sannan sai ya azumin wata biyu a jere sai in ba zai iya azumin wata biyu a jere ba sannan sai ya ciyar da miskinai sittin kaga a jere a jere ba wai zaɓa zai bai duba wanne ya fi masa sauki kila mai kuɗi ne dan ya ciyar da miskinai sittin ba wani abu ko dubu aka ce ciyar zai iya ciyarwa shi sa wasu malaman suka ce ba wai zaɓi ba ne a jere sai in ba shi da halin yan tabaiwa kamar yanzu ba bayi to sai ya mai azumin wata biyu a jere sai in ba zai iya ba yana da wata larura ta shari'a da za ta hana shi ya azumin wata biyu a jere sannan sai kuma ya ciyar da miskinai sittin yake cewa waɗanda suka ruwaito jerantawa za yi aktharu su suka fi yawa fa riwayatuhum arjahu kuma riwayarsu ita ta furin jaye li'annahum aktharu adadan dan sun fi yawa wa li'anna ma'ahum ziyadata ilmin kuma a tare da su akwai ƙarin ilimi wanda sauran marwaitan ba su zo da wannan ƙarin ilimin ba haythu tafaqu inda suka hadu ala anna al-iftar kana bil juma'a akan cewa al'iftar karyewar azumin nan ko karya azumin nan kana bil jima'a ya kasance sakamakon yin jima'i walam ya haduth hadha fi riwayatin ukhra wannan ƙarin bayanin bai zo ba a cikin sauran ruwayoyin wa man alima hujjatun ala man lam ya'lam kuma ka'idar malamai shine man alima wanda ya sani to hujja ne akan wanda bai sani ba wa mimma yurajjihu tartiba mala yace daga cikin abin da zai rinjayar da at-tartiba jerantawa aidan har wa yau annahu ahwaq wa mimma yurajjihu at-tartiba masha kun shayi a cikin wa mimma yurajjihu at-tartib daga cikin dalilan da za su rinjayar da cewa kafaran nan a jere mutum zai sai in ba zai kaza ba kaza sannan yayi kaza in ba zai iya kaza ba sannan yayi kaza aidan annahu ahwad wannan ita tafi lafiya wannan hanyar ta taho a jira a jiran ahwadu ita tafi kewaye wa fadawa kuskure wa li'anna al bihi domin yin riko da wannan kaulin na jerantawa majziyun shi isasshe ne wannan sawa'un qulna bit takhyir am aula sawa'un duk ɗaya ne mun faɗi cewa zaɓi ne ko ba mu faɗi zaɓi ba sai mutum ya ɗauke shi kamar yadda ya zo a nasin wannan shi ya fi bi khilafil akasi sabanin in mutum ya ɗauki akasi ma'ana ya ɗauki zaɓi tana iya yawa ka ɗauki zaɓi kuma ya tabbata cewa a jere aka ce a yi kaga in ka gara ka yi a yanda ya taho a jere kaga in ka yi a jere dan an ce a yi zaɓi aka bayar ba ka da matsala sama da ka zaɓa daga baya cewa ya ce zaɓa ake a jere za ka yi kila wanda ka zaɓa ɗin kuma ba a jeren ya taho ba kaga ba taimake kenan sai ka koma baya Allah ya sa an fahimci wannan fikihun an gane abin da malai yake so ya fito da shi ko wa man lazimatul kaffara to sai yace gaba ta biyu wanda kaffara ta kama shi wa ajaza anil itiki ya zamanto kuma ba zai iya yan tabawan ba baiwa ba aw siyam ko ba zai iya azumin ba aw it'am ko ba zai iya ci da miskinan ba ba shi da halin da zai yanta baiwa ba zai iya azumi sittin ba ba shi da halin ciyar da miskinai sittin fa innaha tasqutu to kaffaran nan fa ta faɗi a kansa li'annahu la takalifa illa ma al-qudra domin babu takalifanci sai da iko la yukallifu Allahu nafsan qala ta'ala la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ta'ala baya kallafa wa rai sai inda iko to shi gashi ya aikata ba daidai ba ya sadu da iyalinsa da rana ba bayi yanzu ballantana ya yanta sai ya zamana ba zai iya azumin wata biyu ba jere kila yana da larurar da baya iya azumi sannan kuma sai ya zamanto shi ma miskini ne za mata raba ba shi da halin da zai iya ciyarwa shi ma an ba shi so yake to sai malam ya ce a nan kafara ta faɗi a kansa me yasa ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa wa rai sai abin da za ta iya wa bi dalili fi'ilin rasul sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da dalilin abin da annabi yayi a aikace faƙada asƙatsal kafarata in ka kalli siyakin hadisin manzon Allah ya saryar da kafara anir rajuli ga wannan mutumin inda ma akhbarahu yayin da mutumin ya bawa manzon Allah labari bi isarihi game da talaucin da yake ciki wa dafa'a ilaihi araq wato araqan fihi tamr har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kwando ko sanho da dabino a ciki li yud'imahu ahlahu dan yaje ciyar da iyalinsa aka fara ta fada kansa har ma gashi annabi ya ba shi gudunmawa ta dabino ya ce je ci da iyalansa kamar yadda na fara ɗazu in matsala ta zo gaban annabi kwananta ya ƙare sallallahu alaihi wasallam ba a zuwa da matsala gaban annabi a tashi a ce ba a samu warware wata ba ba a yin haka in dai ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan matsala sunanta matacciya ta ƙare ka duba yadda ya zo wannan irin laifi babba yanzu wajen wani malamin ya zo ya kake tsammani a da watan ramadan mutum ya zo ya afkawa matarsa kuma da gangan kuma da kansa ya zo ya ce ya ma'aikin Allah wallahi na halaka na shiga mawuyacin hali ya ce me halakar da ka ya ce matata na sadu da ita cikin watan ramadan kila wani sashin jikinta ya gani ya kasa control ya kasa danna zuciyarsa ya fada ya afka mata don haka yanzu ya ma'aikin Allah mafita nake nema kaga da sai a ce ka afka matan da rana duk wa'azin da ake yanzu duk kai abin da ake kanka kwancewa ko tuwo ne a idanka to ka je kai ka san yadda za ka yi a bashi ya shiga cikin gararan ba annabi ya ce to a kwantar da hankalinka yanzu kana da abin da za ka yanta baiwa a wata ruwa ya ce to ba abin da zan iya yanta wuya ya sai dai wuya na aka ce to shi kenan wancan baka da dama kenan za ka iya azumin wata biyu a jere ya ce na wata ɗaya ma ya makin allah ka ga abin da ya faru aka ce to za ka iya ciyar da miskinai sittin ya ce shi ya fi komai wahala annabi ya ce samu guri ka zauna ya zo ya zauna can sai gashi an kawo dabino annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina mutumin nan mai tambaya ce ga nan ya maikin Allah ya ce ka je kai sadaka da wannan dabino ya ce wa za a ba ya ce miskinai fakirai ya ce ai babu mafi talauci da fakiranci kaf garin madina sama da gidana annabi ya yi dariya ya ce je ka ciyar da iyalanka ka gaya mun kai yanzu ne in ma da muridanka a kusa da kai ba ya kasa an dan yi bulala ba an fahimta wala yalzamul mar'atu wala yalzamul mar'atu kaffara ko wala yalzamul mar'ata kaffaratun sai dai fa kaffara ba ta lazumta akan ita matar wata mas'ala da ita ma ake tattaunawa to yanzu mutum ya afka matarsa su su biyun za su yi kafara to shine nan mala ya ce ita matar ba ruwanta an fahimta li'annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam akhbara ukhbira an fi'ilin jara bainar rajuli wa zaujati an ba shi labari ne dangane da abin da ya faru tsakanin mutum da matarsa walam yujibir rasulu sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai wajabta ba illa kafaratan wahida sai kafara guda ɗaya wallahu a'lam da aka shi kafara ɗaya za a yi ba kafara biyu ba na'am na bakance ne kawai za a rama masa shi ma wannan kaga sai dai a ciyan masa kawai shi kenan yayi ai an nazaru khasatan kawai shine za a rama mutum alfidiya fansa na farko alhamil wal murdi da mai ciki da mai shayarwa idza khafata ala nafsayhima in suka ji tsoro akan kawunan su awwaladaihima ko suka ji tsoron a tsoro akan ƴaƴansu ita mai cikin take tsoron ɗanta kai ya samu matsala da ke ciki ita mai shayarwa ta ji tsoron kada tamowa ciwon yunwa ya kama ɗanta da take shayarwa don ba nono a tattare da ita da za ta shayar da shi sai suka ji wannan tsoron abdara ta su sha azuminsu wa ad'amata su ciyar kulla yaumin miskinan kullum miskini ɗaya kenan kawai wa shahidu zalika min kitabillah shaida da dalili akan haka shine littafin Allah wa alal ladina yudiqunahu fidyatu ta'amu miskin akan waɗanda suke iya azumi da wahala ko ba sa iya azumi fansa za su yi na wannan azumin shine ciyar da miskini wa wajhu listidlal fuskar da zaka kafa hujja da wannan ayar anna hadhihi al-aya ita fa wannan aya makhsusatun bi shaykh al-kabir ta keɓanta ne dama da tsoho tukub wal mar'atil ajuz da tsohuwa tukub wal maridi da mara lafiya allazi la yashfi wanda baya warkewa wal hamili da mai ciki wal murdi da mai shayarwa idza khafata ala nafsihima idan suka ji tsoro akan kawunan su ita mai cikin da mai shayarwa au waladaihima ko suka ji tsoro akan yayansu kama sai a ce bayanuhu kamar yadda bayani zai zo akan haka an ibnu abbas wa ibn umar radiyallahu anhuma daga abdullahi dan abbas da kuma abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda na biyu alimta akal iman ka sani ya kai dan uwa mai imani fi ma maza cikin bayanin da ya gabata anna hadhihi aya cewa wannan ayar mansukhatun aya ce wadda ake kira mansukha galibi an fi cewa aya ce mansukha wadda aka shafe ta li hadithai abdullahi bin umar wa salamata bin al-aqwa sabida hadithan sahabban nan guda biyu mun karanta a can baya hadithin abdullahi dan umar da salama bin al-aqwa Allah ya kara musu yadda illa annahu sabata an ibn abbas sai dai magana ta tabbata daga abdullahi dan abbas annaha ghairu mansukhatin cewa wannan ayar fa ba a shafe ta ba wa annaha fi sheikh ita ayar tana magana ne akan tsoho alkabiri tukub wal mar'atil ajuz da tsohuwa tukub la yastati'ani an yasuma da ba za su iya azumi ba falyut'ima su ciyar kullu yawmin miskinan kullun su ciyar da miskini ɗaya kawai shikenan akan su take magana da aka ba shafe ta aka ba hukuncin ta yana nan ga akan wayanda take magana ولهذا dan haka ne kad yuzannu akan yi tsammani ko zaton annabun abbasin wasu da yawa suna tsammanin abdullahi dan abbas mukhalifun li jumhurus sahaba kaman ya saba wa mafi yawan sahabbai aw annahu mutanaqidun ko kuma maganarsa akwai cin karo da juna akwai warwara a cikin maganganun abdullahi dan abbas haka wasu suke tsammani wa khassatan musamman ma idza arabta idan ka fahimci annahu shi abdullahi dan abbas sarraha ya bayyana bin naskhi game da shafewar fi riwayatin ukhra a wata ruwayar rukhisa lishaykil kabir wato an yi sauki ga tsoho tukub wal ajuz al kabira da tsohuwa fi zalika akan yin azumi wa huma yudiqani sawm alhalin suna shan wahalar azumi an yubdira su sha azumin in sha'a in sun ga dama wa ima su ciyar kulla yaumin miskina miskini a madadin kowace rana eh in sha'a ina ina sanar na dauke wannan alif din dan kamar yafi ma'ana an fahimta eh an yud'i ma in sha'a wa yud'i ma kulla yawmin miskinan su ciyar da miskini a madadin kowace rana wala qada'a alaihi ma babu wata ramuwa a kansu thumma nusikha zalika sannan aka shafe wannan fi hadhihi aya a wannan aya faman shahida min kuma shahara duk wanda ya halarci kwanakin watan ramadan a cikin ku falyasumhu ya azumce shi wa thabata lishaykh al-kabir wal ajuz al-kabira sai ya tabbata ga tsoho tukub da tsohuwa idza kana la yudiqani in sun zama kwata kwata la yudiqani saum ba za su iya azumin ba wal hubla da mai ciki wal murdi'i da mai shayarwa idza khafata in sun ji tsoro afdarata su sha azumi wa ada amata kulle yawmin miskinan su ciyar da miskini a madadin kowace rana وقد نظر القوم إلى ظاهر الرواية المتقدمة حقيقة وسمتاني وسمع لمن سنكل ظاهر الرواية تقبات عند البخاري لتزل تكن بخاري في, التفسير في كتاب التفسير أتكن لتاف التفسير من صحيحه نصحيح لتاف السريحة رواية ودى تبين قرر في نفي النسك لتقوري مغانا الشافي وادنا فظنوا وتسيسك الزتان أن حبر الأمة cewa abdullahi dan abbas mukhalifun li jumhuri sahaba kamar ya saba wa mafi yawan sahabbai walamma sudifu bir riwayati sariha kuma yayin da suka ci karo da ruwaya karara finnaski da ta yi magana shafewa din za'amu annahu mutanaqidun sai kuma suke riya cewa to maganganun abdullahi dan abbas sun ci karo ina ba ta fahimta ku bi wannan gabar da kyau malam yana so ya warware sai ce wal haqqul ladhi la rayba fihi gaskiyar da babu kokonto a cikin ta annal aya wannan aya mansukhatun mansukhiya ce lakin sai dai bi mafhumil aqdamina lin naskhi mansukhiya ce da fahimtar magabata na farko game da ma'anar annasku faƙad kana salafu salih ridwanullahi alaihim domin haƙiƙa magabata na ƙwarai Allah ya ƙara musu yadda sun kasance yudliqunan naskha suna fassara kalmar annasku ala raf'i dilalatil am akan ɗauke hujja ko dalili na am wal mutlaq ko mutlaq wal zahir ko zahir wa gairiha da wani taratan ma'ana duk maganan nasku dinnan da ake yi ba ko da yaushe ma'anan nasku yake zuwa da ma'anar shafewa ba in ka koma cikin ta'arifin sahabbai da magabata na kwarai to za ga yadda suke fassara annasku a mafi yawan lokuta ba suna fassara ta bane da ma'anar shafewa suna fassara ta ne da ma'anar ɗauke dilala al'am in suka ce nasku suna nufin ɗauke dalili daga gamewa zuwa keɓancewa awul mutlaq ko kuma ɗauke dalili daga sakin dalilin ko sakin faɗinsa zuwa tsukewa wa zahir kuma sukan fassara annasko da ma'anar al-zahir abinda ya bayyana ba da ma'anar abinda yake ake nufin shafewa ba imma bi taksisin da haka suna nufin ko dai keɓancewa au taƙayidin ko dabai wato taƙaicewa aw hamli mutlaqin ala muqayyadin ko kuma fassara mutlaq akan muqayyad wa tafsiruhu ko fassara shi wa tabyinuhu ko bayanin sa hatta innahum yusammuna al-istithna wa sharta wa sifata naskhan in ka koma cikin ta'arifin su za ga wani lokaci sukan kira al-istithna istithna togaciya wa shar da sharadi wa sifa da sifa sukan kirata da suna naskh ana ya shiga ma ina ganin wanda za su zama tare da ni ba su da yawa kila ya shiga matsalar usul an fahimta za a ji wasu za su ji kamar zaurance muke yi a nan ma'ana yana so yana wato wasu maganganu ne na abdullahi dan abbas yake so ya warware mana su dan haka babu cin karo dan haka abdullahi dan abbas yana tare da ra'ayin jumhur sannan babu magana cin karo a cikin maganganunsa domin annasku da abdullahi dan abbas yake magana annasku ne da ma'anar su a wancan zamanin aka ce annasku ana nufin wato ga hukunci mai faɗi sai su ce an yi nasku ɗinsa ma'ana an tsuke faɗinsa ga wani hukunci sakakke ba a yi mai ƙaidi ba sai su ce annasku ana nufin wannan hukuncin annasku an takaice tsawonsa wani lokaci togaciya ma sukan kira ta da annasku sharaɗi ma sukan kira shi da annasku sannan sifa ma sukan kira ta da annasku litadammuni zalika raf'a dilalata zahir wa bayanin murad tunda annasku duk ta kunshi waɗannan ma'anonin to kaga a cikin wannan akwai ɗauke dalili na zahiri da kuma bayanin abin da ake nufi don haka fannasku fi lisanihim annasku a harshen magabata huwa bayanul murad shine bayanin abin da ake nufi da haka da aka ce waccan ayar an shafe ta ma'ana ba ana nufin shafewa ba ana wato annasku da ma'anar albayanul murad abin da ake nufi shine ayar ba a shafe ta ba tana magana ne akan tsoho tsohuwa mai ciki mai shayarwa bal bi amrin kharijin an bari dai wani al'amari ne kharij wanda ya fita anhu daga cikin fadin hukuncin na fata gane wa ma'alumun anna man ta'allama man ta'ammala kalamahum sanannan abu ne duk wanda yake lura yake lura da maganganunsu su ra'a fihi ma la yuhsa min zalika zai ga abin da ba zai kirgu ba ba zai kididdigu ba daga cikin irin wannan abubuwa din wa zala an hushkalatin kuma wato rikice rikice za su gushe masa aujabaha hamlu kalamahum wanda zai wajabta masa za su wajabta masa daukan zancen su ala istilahil hadith al mutaakhir akan istilahin da ya faru na karshe wa zalika wallazi yatadammanu an yurfa'a hukuma shar'i متقدم بدليل شرعي متأخر بالنسبة للمتكلفين والذي يتضمن وان زي يقنصر أن يرفع حكم شرعي أتوكي دومن معنى النسخ wadda aka fi sani shine a ɗauke wani hukunci na shari'a wanda da shi ake yi a kawo wani sabon hukunci a ce a daina amfani da wancan wannan yawanci shi ake nufi da annasku a zantutukan da yawanci duk waɗanda suka ɗan fara sanin larabci ko suka ɗan fahimci karatu in ana magana annasku wannan suke fahimta cewa da kamar misali kuntu na haitukum an ziyaratul qubur fazuruha da na hana ku ziyartar makabarta amma yanzu ku ziyarce ta kaga an samu annasikh wal mansukh da an hana amma yanzu a je kaga yanzu ta shafe da to yawanci ma'anan naskun da aka fi sani kenan shine wanda ya kunshi ainihin wato a ɗauke wani hukunci na shari'a mutaqaddamun wanda aka gabata ya gabata bi dalilin shar'i da wani dalili irin na shari'a mutaakhirun wanda kuma dalilin ya zo a ƙarshe bin nisbati lil mutakallifin lil mukallafin dangane da waɗanda aka ɗora wa takalifanci an ce mun lokaci yayi kuma na ga karatun bai fito ba dan sai mun kai karshen gabar ina ganin abin nan din zai fito abin da nake tunani na'am abin da nake ganin zamu karatun nan ya ki gamuwa kuma ga yanayin da ake ciki